الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة قوات رمضان هجرا منظن الله صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo ashirin da biyu ga watan shida dubu biyu da sha biyar za mu tashi sura ta tamanin da bakwai suratul a'ala ayoyinta goma sha tara kalmominta saba'in da biyu huruffanta ɗari biyu da casa'in da uku an saukar da ita a makka tana koyar da aƙida na tashi da kuma tabbatar da tauhidul asma'i was sifati na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسعك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
الله سبحانه وتعالى يا buɗe wannan sura suratul a'la da umarni na a yi tasbihi da tsabtacewa da tsarkakewa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ce sabbih isma rabbikal a'la ka yi tasbihi ma sunan Allah mahalicinka kuma al'a'la mafi ɗaukaka. Ka tsarkake sunan Allah mahalicinka mafi ɗaukaka. Waɗannan kalmomi guda huɗu sabbih yana daga cikin surori da Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe a cikin alkur'ani akwai sabbaha guda uku sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard da suratul hadidi da suratul hashari da suratul safi haka na Allah subhanahu wa ta'ala ya yusabbihu lillahi ma fi samawati yusabbihu lillahi guda biyu kun ga kenan ashe ya zo sabbaha ya zo yusabbihu ya zo sabbih sana ya zo da masdar subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakana hawlahu an ce abin da ya faru ya zo sabbih isma rabbika kun ga ba ce sabbih rabbaka ba sai aka ce sabbih isma isma rabbika aka yi amfani da suna a tsarkake sunan Allah mahalicinka mafi ɗaukaka dalilin da yasa aka ce a tsarkake sunan Allah a zamanin jahiliya suna sa ma gumakansu suna irin na Allah lata daga ila daga aziz sai a tsako uzza sura aka ce a tsabtace sunan Allah a tsarkake shi kada a kira wani daga cikin halittar Allah da sunan Allah ba a sa wa mutum sunan Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ulid'u Allah aw ud'u rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna sunaye wa mafi girma mafi ɗaukaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wata za ta shiga addinin musulunci kina so za ki shiga addinin musulunci kina so za ki musulunta daga ina kike kashare kashare ina ne kashare ok wajen findiga to ke kike so ki musulunta ko wani ne ya ce miki na sai kin musulunta dole kina sha'awar musulunta me ya ƙayatar da ke ya burge ki kike so ki shiga musulunci na'am kawai kin ga addinin musulunci ya yi miki ba wani ne ya ce miki dole sai kin musulunta ba to zan gaya miki kalmar da ake shiga musulunci da ita ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan muhammadan rasulullah da larabci kika ce daga yau na shaida na yadda na gamsu ba tare da an takura ni ko an matsa min ko an min dole ba cewa ba wanda ya cancanta a kaɗaita shi da bauta sai Allah shi kaɗai kin yadda da haka na biyu kika ce kin shaida Allah ya aiko annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne ya aiko shi da Qur'ani da musulunci kin yadda da wannan to da wani addini kike yi da kirista kike yi to annabi Isa ba ɗan Allah ba ne bawan Allah ne manzon Allah ne mai daraja yana cikin manyan annabawa da alkur'ani ya ta magana a kansu kin yadda bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane ko to wannan shine musulunci me sunanki sunanki Grace Grace okay Grace okay to sunanki Grace yanzu kina so a ci gaba da kiranki Grace musulma ko kina so a canza wannan sunan Aisha take so a sa mata. Aisha kin ɗauko babban suna, kin ɗauko matar da Allah ya mata daraja, daraja, daraja babu iyaka a cikin addinin Musulunci. Kin ɗauko malama, kin ɗauko ‘yar wanda ya fi kowa daraja cikin al'umma annabi, matar da mijinta ya fi kowa daraja a duk halittar Allah, babanta ya fi kowa daraja al'umma annabi, kuma tafi dukkan mata ilimi da karatu. Da haka sunanki Aisha maimakon Grace, za ka za mu ci gaba da kiranki Aisha. To, kina da wasu matsaloli ne, iyayenki sun yarda ki musulunta, ba su yarda ki musulunta ba, to, kina yin karatu? Eh, kin yi karatu, kin gama sakandire ko kina yi? To, to yanzu insha Allahu akwai ‘yan kwamitinmu ɓangaren mata’ waɗanda za su tattauna da ke su baki fom ki cike mu ji matsalolinki ko mu ji ta yadda za mu taimaka miki ki ci gaba da karatu na addinin musulunci da karatu na boko domin ki zama cikakken musulma mai ilimin addini da ilimin zamani domin ke ma ki ci gaba da bada gudunmawa a cikin addinin musulunci kuma ki ci gaba da zama da iyayenki kina kyautata musu Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci shine Allah subhanahu wataala ce sabbih isma rabbikal a'la ku kuma yan kwamiti sai a je a ilmantar da ita a karantar da ita a saurari matsalolinta kamar yadda kuka saba kuma Allah ya saka muku da alheri sabbih isma rabbikal a'la kayi tasbihi masunan Allah mahaliccinka al'a'la mun ce wannan saboda tsago sunan gumaka da ake ana sawa daga sunan Allah a tsago a sama gumaka sunan shi yasa aka ce a tsaftace sunan Allah daga wannan ko kuma sabbi hisma rabbika ism din nan kamar sila ne na karfafawa ana nufin ka tsarkake Allah mahaliccinka ko sabbi isma rabbikal a'la akan harshenka in za ka tsarkake Allah me kake cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kaga kowanne da sunan Allah a ciki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah yasa duk inda aka dangana ma Allah abinda bai dace ba sai a tsarkake Allah akwai gurare irin wannan guda goma sha biyu a cikin alkur'ani inda ya zo da sigan tasbihi da umarni inda Allah ke cewa wasabbih bil ashi wal ibkar kayi tasbihi da safe kuma kayi tasbihi da yamma wasu malamai sun fassara wannan da sallah fasabbih bihamdi rabbika kayi tasbihi da godiyan Allah mahalicinka wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'ish shamsi kayi tasbihi da su da yabo ga Allah mahalicinka kafin fitowar rana wasu fassara shi da sallar asuba wa min ana illaili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda hakanan da tsakiyar dare ka tashi kayi tasbihi da kuma gyaffar rana wannan duk malamai suna fassara shi da sallah saboda sallah tasbihi ne wa sabbih bihamdi rabbika wa kafa bihi bi zunubi ibadihi khabira wato ka tsarkake da yabo da sunan Allah mahalicinka kuma Allah yana da cikakken sani wato da abin da bayi suke aikata na zunubi wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams wasabbih bihamdi rabbika hina taqum fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu fasabbih bihamdi rabbika fasabbih bismi rabbika al azim wannan amai mai tashi so biya cin alqur'ani shi yasa annabi ya fassara wannan aya idan ya karanta wannan sabbih isma rabbikal a'la sai ce subhana rabbiyal a'la kun ga ashe fassaran sa shine a tsarkake Allah a cikin fassaran ayan bai zo da ism din ba sabbih isma rabbikal a'la sai ce subhana rabbiyal a'la tsarki ya tabbata ga Allah wato mahalicci na mafi daukaka rabb rabb ma'khuzun minar rububiyya shine ake cewa rububiyya ar-rabb al khaliqul malikul mudabbir shine aka tsago rububiyya minar rab wanda ya wanda ya halitta ya mallaki halitta kuma yake gudanar da halitta al'a'ala sunan Allah al'a'ala mafi ɗaukaka Allah shine mafi ɗaukaka uluwuz zat da uluwuz sifa Allah ta'ala ya ɗaukaka zatan wa sifatan Allah shine mafi ɗaukaka shi yasa kai in kayi ƙasa kayi sujjada sai kuma ka ce subhanar rabbiyal a'ala fuskarka ita ce mafi daraja a jikinka ƙasa kuma inda ake takawa da takalmi to dan ka nuna wa Allah kai ba kowa bane yace kai sujjada ka durmuza fuskarka a ƙasa kuma ka ce subhanar rabbiyal a'ala tsarki ya tabbata ga Allah mahalicci na mafi ɗaukaka in kuma ruku'u ne sai ka fassara waccan aya fasabbih bismi rabbikal azim sai ka ce subhanar rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la malaman tafsiri sun yi fassara guda biyar akan abin da ake nufi da wannan na ɗaya suka ce ana nufin qul subhana rabbiyal a'la kace subhana rabbiyal a'la kamar yadda ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ya karanta wannan sura yakan tsaya ya ce subhana rabbiyal a'la wannan shine abin da jumhurin malamai suka ce na biyu azim da aka ce sabbih ana nufin ka girmama sunan Allah ka girmama Allah mahalicinka al'a'ala na uku salli bi amru rabbika ka yi sallah domin tasbihi yakan zo da ma'anar sallah kamar yadda muka ga abin da malamai suke fassarawa yasa wani gurin zaka ga mafi yawan inda ake tasbihi a cikin alqur'ani inda aka jingina wa Allah wani abin da bai dace ba subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna tsarki ya tabbata ga Allah gabarin shirka da ake masa wa yaj'aluna lillahi albanati subhana suna dangana wa Allah ‘ya'ya mata Allah ya tsarkaka subhanahu wa ta'ala amma ya ƙuluna uluwan kabira tsarki ya tabbata ga Allah ya ɗaukaka gabarin abin da suke faɗa ɗaukaka mai girma ma kana lillahi an yattakhiza min waladin subhana wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan سبحانه وقال اتخذ الله ولدا سبحانه إنما الله إله واحد سبحانه سبحانه وتعالى أما يصفون سبحانه وتعالى أما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني وقالوا سبحانك لا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان رب السماوات والأرض سبحان الذي أسرى بعبده فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء kun ga tsarkake Allah wanda wannan ya zo sau goma sha takwas subhana subhanaka sau tara subhanahu sau goma sha hudu wanda ke nuna mana ƙur'ani cike yake da tsarkake Allah da girmama Allah da kuma tsarkake Allah ga barin abokin tarayya ga barin ɗa ga barin mata ga barin shirka duk abin da bai dace ba a dangana wa Allah na mata ko na ɗa ko na abokin tarayya akan tsarkake Allah da wannan shi yasa hadisin ƙarshe a cikin sahihul bukhari yana cewa kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim babu wata kalma da zaka faɗa mai daɗi wacce Allah yake so in dai ba karatun Qur'ani kake ba babu abin da yafi ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim shi yasa annabi ya koya wa matarsa ta dinga karanta kafa uku da safe yace ya fi duk abin da zaka yi wa Allah take ko kirari da shi kace subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wazinata arshihi wa midada kalimatihi in kai kafa uku to babu wanda ya fi ka lada a ranar sai wanda ya irin naka ko ya kara da wani abu subhanallahi wa bihamdihi kaga sai kace adada khalqihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi subhanallahi wa bihamdihi midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi zinata arshihi subhanallahi wa bihamdihi rida nafsihi to waɗannan abubuwan guda hudu ba su da iyaka sai ka ce na yi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi subhanallahi wa bihamdihi iya adadin yawan halittar Allah nawa ne halittar Allah to subhanallahi wa bihamdihi gwargwadon yawan halittar Allah subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsihi da duk wata yarda ta Allah wacce iyadda da wani ya to duk waɗannan abubuwan da Allah iyadda da su ayyuka ne maganganu ne mutane ne kalmomi ne duk abin da Allah iyadda da shi to ana wa Allah tasbihi adadin wannan warida anasi wa zinata arshihi da nauyin al'arshi idan da za a ɗauki al'arshin nan da muka ce shine mafi girma a duk halittar Allah a ɗora shi akan sikeli nauyin da ya bayar to subhanallahi wa bihamdihi adadin wannan sannan subhanallahi wa bihamdihi midada kalimatihi duk kalmomin Allah subhanahu wata'ala wanda ba wanda ya san iyakansu sai Allah to nauyin al'arshi da yawan halittar Allah da da kuma duk abin da Allah iya da shi da kuma kalmomin Allah in suna da iyaka to subhanallahi wa bihamdihi da wannan iyakar in ko ba su da iyaka to subhanallahi wa bihamdihi da wannan subhanallahi wa bihamdihi mara iyaka ta tabbata ga Allah kun ga akwai zikirin da yafi wannan yawa carbi ba zai iya kai wannan ba duk adadin da za ka yi ba za ka iya kirga subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi ko iya nan ka tsaya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi ina yawan sai zai kare to sannan kuma ga wanda annabi ya ce in kace subhanallahi wa bihamdihi kafa 100 da safe za a karkade ma zunubinka ko ya kai yawan kumfan kogi ga subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi zul jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamati duk wannan tasbihi ne ake ma Allah subhanahu wa ta'ala da haka kenan malaman da suka fassara cewa ana nufin ka girmama Allah to sun ciro ne daga wasu ayoyi nazih rabbaka anis su'i ka tsarkake Allah ga barin tawaya ka tsarkake Allah ga barin abokin tarayya ka tsarkake Allah ga barin mata ka tsarkake Allah ga barin ɗa ka tsarkake Allah ga barin kishiya ka tsarkake Allah ga barin kine ko sa'a duka tsarkake Allah shi kadai ne a cikin ayyukansa shi kadai ne a wajen bauta shi kadai ne yayi halitta ya mallaki halitta yake gudanar da halitta jimalan zajjad na biyar nazih suma rabbika ka tsarkake sunan Allah mahalicinka kada a dangana ma wani sunan Allah ba a sa ma wani mutum suna irin na Allah da ma'ana irin kuma ta Allah din babu wanda ake sa masa wannan shine yace a al'a'la shine mafi ɗaukaka Allah subhanahu wata'ala wannan suna ne da ya tabbata ga Allah al'a'la al'ulu kuma sifa ce ta Allah zatan wa sifatan Allah maɗaukaki ne ta ɓangaren zatinsa ta ɓangaren siffarsa ta ɓangaren ayyukansa ta ɓangaren komai da komai nasa shine maɗaukaki subhanahu wata'ala allazi khalaqa shine wanda ya halitta allazi khalaqa fasawwa shine wanda ya halitta kuma ya daidaita wannan halitta din ya kyautata ta yace ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka kun ga Allah walaqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim allazi khalaqa kulla shay'in allazi ahsana kulla shay'in khalaqahu shine wanda ya kyautata dukkan abin da ya halitta ya dace tabarakallahu ahsanul khaliqina tabarakallahu rabbul alamina khalaqa shi ya halitta fasawwa ya daidaita ai fa'addala al khalqa ya daidaita wannan halitta yadda ta dace babu tawaya a cikin dukkan abin da Allah ya halitta ko ya samar al khalqu yakan zo da ma'ana biyu a harshen larabci akwai alkhalqu bi ma'ana ijadu shay'i min al'adami kirkirar abu daga babu ana kiransa khalqu sannan ma'ana ta biyu tahawilu shay'i min suratin ila ukhra shi ma ana kiransa khalqu to Allah shi ya kirkiro halitta daga babu sai ce ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wala wajtama'u waɗanda kuke kira ba Allah ba ba za su iya ƙirƙirar ƙuda ba ko da sun yi tarayya akan haka wala wujta ma'ula ba za su iya ba da haka ƙirƙirar abu daga babu aikin Allah ne shi kaɗai sannan juya wani abu daga wani abu ya koma wani abu Allah kaɗai yake yin wannan sai dai Allah ya ba ɗan adam fusaha yakan yanki katako ya kujera kun ga wannan ba shi ya samar da katakon ba ko ya ɗauki ƙarfe ya matse fata ya reza ya abubuwa daban-daban na ƙere-ƙere wannan tahawilu shay'i ne min suratin ila ukhra amma ƙirƙirar abin daga babu babu mai yin wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ta'ala ce allazi khalaqa fasawwa shine wanda ya halitta kuma ya daidaita wannan halittar yadda ya kamata wallazi qaddara fahada shine wanda ya qaddara komai yadda yake gwargwado dama ya ce wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah shi ya halarci dukkan komai kuma ya gwargwada shi gwargwadawa komai gwargwado ne babu wani abu da Allah ya bashi da gwargwado bashi da iyaka bashi da tsari duk abin da kaga Allah ya wani babba wani karami wani mai kafa biyu wani mai kafa hudu wani mai jan ciki wani mai haihuwa wani mai yin kwai wani mai farauta ya zai farauta ya zai reno ya zai haihu ya zai kare kansa ya zai reni ‘ya'yansa nama yake ci ko ciyawa yake ci duk waɗannan dabbobin na gida ne ko na dawa na ruwa ne ko na tudu duk Allah ta'ala ya yi su gwargwado inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira allazi wallazi qaddara Allah shine wanda ya kaddara komai fahada sannan ya shiryar da shi alhidaya a shar'iyya ko alhidaya alkauniya alhidaya alkauniya shine Allah ya tsara ma kowace halitta yadda za ta gudanar da rayuwarta yadda za ta gudanar da harkokinta na yau da kullum yadda za ta gudanar da harkokinta na kiwo da harkokinta na haihuwa da harkokinta na reno da harkokinta na farauta da harkokinta na kare kanta da na haihuwar ‘ya'yanta da yadda za ta tsara ‘ya'yan nata da yadda za ta yi gidanta rami za ta yi ko kogo za ta shiga ko bishiya za ta yi ko sheƙa za ta yi ko tudu za ta hau ko ruwa za ta shiga duk yadda halittar nan suke gudana da yadda suke samun nama ko abinci ko suke gudanar da ‘ya'yansu ko reno to Allah ya kaddara musu wannan kaunan shine alhidaya alkauniya da fir'auna ya tambaya annabi Musa qala faman rabbukuma ya Musa wai waye mahaliccinku qala rabbuna allazi a'ada kulla shay'in khalqahu thumma hada Allah shine wanda ya ba dukkan halitta tsarinta sanan ya shiryar da ita yadda za ta gudana haka wannan shine Allah ta'ala wannan shi ake kira alhidaya alkauniya yadda Allah ya tsara ma kowace halitta yadda za ta gudana kaunan yadda za ta gudanar da tsarin rayuwarta yanzu ka duba mutum yadda yake haihuwa da yadda yake renon ɗan da yadda ake shayar da ɗan da yadda ake goya ɗan da yadda yake koyar rarrafe har ya tashi ka duba dabbobin dawa masu cizo yadda suke haihuwa da yadda suke renon 'ya'yan da yadda suke tsare 'ya'yan har su girma ka duba dabbobi na ruwa da masu yin kwai yadda suke tsare kwan da masu haihuwa da yadda suke ba da nono duk ka kalli wannan ka dubi ko ka tambayi waɗanda suka karanta halittun Allah suka ga yadda halittun suke rayuwa ko da a ce da commentary din nan kake karanta alwasa'iqiyya aljazira alwasa'iqiyya zaka ga yadda ake ba da tarihin wasu dabbobi da yadda suke rayuwa abin zai baka sha'awa kasancewa Allah ta'ala gwani ne a cikin halittarsa ko bai yi halitta ya zubar da su ta ci barkace ba ko tururuwa ka ɗauka za ta baka mamaki yadda take tara abincin da za ta ci tsawon shekara kuma ta ɓaɓɓalle kansa saboda kada ya tofu kuma an yi ruwa ta fito da shi ya sha iska sannan ta mai cikin ramunta duk wannan hikimar da wannan dabarar da wayan duk Allah shi ya koya mata wannan yadda za ta rayu saboda haka shine allazi khalaqa wallazi qaddara shine dai Allah wanda ya kaddara fahada ya shiryar da halitta yadda za su rayu wannan an yi maganganu guda bakwai a kai wasu ce abin da ake nufi da kaddara shine kaddara shaqawata was sa'adata Allah shi ya kaddara ga yadda tabewa take ga yadda arziki yake wahadalur rushd wad dalala ya kuma nuna ga yadda shiriya take ga yadda bata take da haka mutum sai ya zabi wanda yake so ya bi ji malam mujahid ko wallazi qaddara fahada ja'ala likulli dabbatin ma yuslihuha wa hadaha ilayhi kowace dabba Allah ya tsara mata abin da zai kyautata ta da kuma abin da zai shiryar da ita zuwa ga yadda za ta rayu in ji malam ata'u na uku qaddara muddatal janini fil rahimi Allah shi ya kaddara iya kwanakin da dan tayi zai yi a ciki tun daga mani ya koma jini ya koma tsoka a zo a kera shi a mai da shi dan tayi har ya zuwa lokacin da zai kai jariri kuma a haife shi summa hadahu lil khuruji sannan Allah ya shiryar da shi yadda zai fito daga cikin mahaifiyarsa jumalan suddi na hudu qaddarahum zukuran wa inasan yadda Allah ya kaddara mutane suka zamo wasu mata wasu maza wahada zakar li itiyanil unsa kuma ya shiryar da dabbobi yadda za su dinga jema mata ka duba zakara ba wata makaranta da ya shiga amma ya san wannan matarsa ce kuma ya san da ya sadu da ita ta yi kwai jumalan muqatil na biyar annal ma'ana qaddara fahada wa adalla Allah shi ya kaddara shiriya kuma yake batar da wanda ya ga dama ya batar da shi shine aka cire wa adalla din da anna fil kalamu dalilan alaihi wallazi akhraja al mar'a shine dai Allah duk da ana dadafi da wawin ba wai daban-daban bane siffofin ne daban-daban amma mai siffa ɗaya ne wallazi akhraja al mar'a shine wanda ya fitar da makiyaya inda ake yin kiwo ambatal ushba ya fitar da ciyawa wa matar ahul baha'imu da abin da dabbobi suke ci faj'alahu sannan Allah ya sanya shi ba'dal khudrati bayan da kore sharni ya mai da shi gusa'an ya zamo bushashe ya zamo karmami ya zamo shara ya zamo bola ai jaffafahu hatta ja'alahu hashiman Allah ya busar da abin har ya zamo karmami jaffan kal gusa'i allazi tarahu fawqa ma'isail yadda kake ganin ruwa na koro wannan wato ciyawa ko yana koro wannan karmami bushashe ruwa yana tafiya da shi to haka nan Allah ya bayyana wannan ahawa gusa'an ahawa malam fara'u yace al-ahawa allazi qadisu wadda min al-idami abinda ya dade dadewa ta sa har ya zama baki wal itiki kuma ya dade sosai allazi akhrajal mar'a ahawa shine ya fitar da makiyaya ta yi duhu saboda yawan ciyawa iswadda min al-khudrat yayi baki kirin saboda kaiwa matuƙa a wajen kore faj'alahu gusa'an daga baya sai Allah ya maida shi kuma bushashe kamar da yace mudahammatani kun ga sun kai matuƙa cikin kwarra in kore yayi kore sai ga kamar yana duhu ya zama wani dark green kenan yayi kore amma kuma yayi duhu sosai sanuquri uka Allah subhanahu wa ta'ala ce za mu karantar da kai wannan alƙur'ani falatansa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana sanuqri'uka za mu karantar da kai wannan qur'ani falatansa ba za ka manta ba Allah ya ce annabi ba zai manta wannan alkur'anin ba ya tsaya idan jibril yana karatu to ya tsaya ya saurara ai sanu allimuka alqur'ana za mu koya maka qur'ani wa naj'alahu fi qalbika fala tansahu abadan ba za ka manta da shi ba har abada illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama illa ma sha Allahu an yansakhahu fatansahu abinda Allah ya ga dama ya goge shi to sai ya zama shi baya cikin abinda za ka riƙe saboda Allah ya goge tilawarsa shi an nasku kashi-kashi ne akwai nasku tilawa wa baƙa'ul hukum akwai inda ake goge tilawa hukuncin nanan akwai nasku hukumi wa baƙa'ul tilawa akwai inda ake soke hukuncin tilawan nanan akwai inda ake soke tilawar hukuncin nanan akwai inda ake naskil hukumi wa tilawa a soke hukuncin a soke tilawar gaba ɗaya akwai nasku bil asqali a soke abu aka wanda ya fi shi nauyi akwai nasku bil masawi a soke abu a kawo daidai da shi akwai annasku bil akaf a soke abu a kawo ƙasa da shi akwai naskul kitabu bil kitab akwai naskul kitabu bis sunna akwai naskul sunna bil kitab akwai naskul kitabu bis sunna duwane yana nan a cikin ahkamun naski fil qur'an wato yadda nasku yake to wasu malamai sun fassara illa ma sha Allah anan da cewa sai abinda Allah ya soke shi to shine zaka ji ka manta shi wato Allah ne zai cire shi daga zuciyarka na biyu illa ma sha Allahu an tansahu summa tadhkuruhu ba'du sai abinda Allah ya ga dama ka manta sannan kuma sai ka tuna shi ba dai je bata gaba ɗaya ba jimalan zajjat na uku ana husna'un in Allah ya kauwa na abun ma ba zai faru ba malam farao yace lam yasha an yansa shay'an Allah bai ga dama annabi ya manta wani abu daga cikin alqur'ani ba wannan illa din irin wacce Allah ya faɗa ne khalidina fiha ma damatus samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka sai abin da Allah ya ga dama to ba zai ga daman ba dan aljanna ba za ta kare ba haka wannan irin sa ne anan ji wannan malamin sannan Allah ta'ala ya ce ya innahu ya'lamul jahara Allah ta'ala shine ya san abin da ake bayyanawa wa ma yakhfa ya'lamul jahara Allah ya san abin da ya bayyana ko wa ma yakhfa da abin da yake boyewa mana duk abin da mutum ya bayyana ko ya ɓoye Allah yana cikin saninsa wa asirru qawlakum aw jaharu bihi ku bayyana abin da ke cikin zukatanku ko ku ɓoye shi innahu alimun bi zati sudur Allah ya san abin da zukatan mutane suke kunshe da shi ya lau ma tu wasu su bihi nafsuhu ko Allah ya san abin da zuciyar mutum take masa kai komo wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid Allah shine mafi kusa da mutum daga ma jijiyar da ke ɗauke da numfashinsa ta wuyarsa wani yassiruka lil yusra Allah ta'ala ce za mu sauƙaƙa maka zuwa ga sauƙi za mu sauƙaƙa maka zuwa ga sauƙi a cikin aƙida da ibada da mu'amala da akhlaq shari'ar musulunci sauƙi ce Allah ta'ala ce yuridullahu bikum al yusra wa la yuridu bikum al usra Allah yana nufin sauƙi a gare ku baya nufin kuntata muku yuridu an yukaffifa ankum Allah yana so ya sauƙaƙa muku dinullahi yusrun walau yushadda dina ahadun illa galaba addinin Allah mai sauƙi ne malamai suka ce shari'ar musulunci tana da sauƙin aikatawa sauƙinta ya zo ta fuska uku na farko a tadarruji fil nuzul an saukar da ita kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan don ka a sha wahala aikata ta lokaci guda sai an saba da wani aikin sai a saukar da wani sannan a taƙalilu fit takalif takalif ɗin da aka ɗora mana kaɗan ne wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj babu kunci a cikin wannan addini babu wahala a ciki babu kunci in ma akwai kuncin an ɗauke shi almashaqqa tajlibu taysir ad-darurat tubihu al-mahzurat ko da abin da Allah ya sa ka yin idan kunci ya zo sai a sauƙaƙa maka abin da Allah ya sa ka yin in za ka shiga kunci shi yasa aka ce ai sallah da alwala idan babu alwala ai taimama in babu taimamar aka ce a yi sallar haka cikin rukunan musuluncin nan guda biyar wanda ya fi kowanne sauki shine kalmar farko la ilaha illallah muhammadu rasulullah saboda kudurewa ake so kai a zuciyarka ka faɗa da bakinka ka aikata da gabanka mai bin shine sallah muna da awa 24 minti 1440 kullum amma sallar da muke yi guda biyar ba ta cin awa ɗaya ce a zahar la'asar magariba isha asuba kuma gaba ɗaya raka a goma sha bakwai ne sannan in aka ce ka yi a tsaye in ba za ka iya ba ka zauna ko ka jingina ana ba da sallah a hali bakwai a yi a tsaye ba a jingina ba inda ciwo ko rashin lafiya a jingina in ba za a iya ba a zauna in ba za a iya ba a jingina in ba za a iya ba a kwanta ko a kuibin dama ko a kuibin hagu ko a yi rigingina ko a yi rubda ciki a dai sallar yadda ta samu inda ruwa a yi alwala in babu a yi taimama in babu abin taimama ma a yi sallar haka a lokacin tafiya sai aka ce an rage maka duk mai raka'a hudu an maka discount na 50% duk masu raka'a hudu sun dawo nawa sun dawo biyu da azhar da la'asar da isha sun dawo raka'a biyu saboda sauƙaƙawa a musulunci to me wahalar a lokacin tafiya kenan sannan in ana yaƙi ma aka ce ai raka'a ɗaya azhar raka'a ɗaya la'asar raka'a ɗaya magariba isha raka'a ɗaya asuba raka'a ɗaya in yaƙi ya yaƙi in ma abin ya gagara fa inna ma huwa takbiratu wal isharatu bir ra's sai dai ai kabbara ai nuni da ka ba alwala ba kallon gabas ba karatun qur'ani ba komai iya abin da ya samu kenan ai to me wahala anan azumi bayan an ce ai azumi sai aka kalli mutum goma sha biyu aka yi musu sauki cewa su su sha azumi saboda larura azumi din nan na awa nawa ne sannan aka ce an wa wanda bai da lafiya sauki an wa matafiyi sauki har ma malamai suka lissafa mutum goma sha biyu wanda shari'a ta yadda su sha azumi na farko mara lafiya rashin lafiyar nan an kasa shi kashi uku akwai rashin lafiya na yanzu yanzu kana cikin ciwo din yanzu akwai rashin lafiyar da in kayi azumi zai faru babu shi amma azumi zai haifar maka da shi akwai rashin lafiyar da kana da shi amma in kai azumi zai karu akwai rashin lafiyar da kana da shi in kai azumi maimakon ya warke da wuri to zai daɗe bai warke ba saboda waɗannan lura aka ce an yadda ka sha ruwa idan ciwon mai warkewa ne in ya warke karama in ba mai warkewa bane ka nemi miskini ka hada masa plate guda na abinci ka saka nama kwaya biyu a kai ka sa miya ka mika masa ya ci wannan abincin da ya ci shine a bakacin azumin ka kai da bakai ba kun ga duk Allah ya sa rashin azumin ka ci da miskini sannan na biyu matafiyi idan kana halin tafiya an baka dama ka sha azumi matafiya iri uku ne akwai wanda zai tafi ya sha wahala to kakai azumi laysa min albirri as-siyamu fi safari baya cikin nagarta ka dau azumi lokacin tafiya musamman zaka sha wahala amma idan tafiya din ba wahala a AC ne a mota ne kuma ba wani wahala zaka ji awa biyu awa uku ka sauka sai kai azumin ka ya halatta ai azumi ana tafiya ko kuma kana tunanin wahalar za ta iya zuwa yanzu ba wahalar amma za mu iya gamuwa da wahala ka aje azumi kai ko da baka san da tafiya ba sai da kawayi gari da safa kana azumi sai aka ce aiko akwai tafiya zuwa kari kaza to ya halatta ka karya azumin ka ci abinci saboda tafiyar gashi ka ɗauko ɗin baka san da tafiyar ba in ka san da tafiya dama ai bai kamata ka ɗau azumi da a wannan daren ba ka san za ku yi tafiya gobe sai ka tashi baka azumi sai aka fasa tafiyar aka ce to ba komai ci gaba da cin tuwanka ko kuma ka wayi gari da kana azumi sai tafiya ta taso to kari azumin kai tafiyar in ka ga da wahala kun ga wannan sauki yafi wannan sannan na uku aka ce mace mai jinin al'ada ita ma ta sha azumi ta rama kwanakin jinin sannan wajen ramuwar an ba ta dama ko ta yi su a jere ko ta rarraba ba kuma sai a wata kaza ba duk watan da ta zaba ta yi amma an so ta yi a kusa kusa saboda mutuwa ko rashin lafiya sannan na hudu aka kalli mai jinin biki wacce ta haihu jinin biki na zuba ita ma wajibi ta sha azumi in ya in ta jinin ya dauke ta yi wanka sai ta rama waɗannan ranakun kun ga mun samu hudu sai na biyar aka kalli mai ciki kina da ciki da ɗa a cikin saboda tausayin musulunci yace wannan ɗan in zai sha wahala kika je kika gaya ma likita ina da ciki amma ina shan wahala likita ba ni shawara yace ai gaskiya in kika yi azumi zaki sha wahala ɗan zai sha wahala to musulunci yace sauke azumin ki ci abinci dan tausayin ɗanki ki ci abinci don tausayin jaririnki ki ci abinci don ki ceci ɗan da ke cikinki sannan aka yi miki fatawa biyar wasu malamai suka ce kirama azumin wasu suka ce ki ciyar a bakacin azumin wasu suka ce wato ki ciyar kirama wasu suka ce ba za ki rama ba za ki ciyar ba wasu suka shiru ma to saboda haka kun ga sauki na shida sai mai shayarwa akwai matar da tana shayar da yaro ba jini take da shi ba ba komai ba amma tana ba ɗanta mama ramadana ya zo in ta yi azumi sai yaro ya ta kuka saboda baya samun nono don bata ci ba uwarsa bata ci ba shi ma ba zai samu abin da zai ci daga jikinta ba ko abin da zai sha ba saboda haka musulunci ya ce to ki je ki tambaya eh wallahi likita gashi idan ina shayar da yaro na sai ya ta kuka ina azumi baya samun nono ai ki dinga sahur da kaza mana kin ga ya baki mafita ko ce ai ba yadda za a yi kawai sai dai ki fasa azumin domin ɗanki ɗin ya samu kyakkyawan kulawa da kyakkyawan abinci da kyakkyawan reno to sai ki aje azumin ki aje azumin ki kyaciyar ko ki rama azumin kun ga shida kenan na bakwai yaro yaro ana koya masa azumi amma ba dole ya ba tunda alƙalami bai hau kansa ba na takwas aka ce mahaukaci dama ba azumi akan mahaukaci ma ka ce yayi ba ma zai saurare ka ba tunda yana cikin hauka sannan na tara aka kalli tsoho tsoho tukub tukub ko tsohuwa tukub tukub wanda sun kasa azumi sai su dinga ciyar da miskini kawai a bakacin azumin su sannan aka kalli mai ciwon farfadiya aka kalli mai ciwon kishirwa aka kalli mai ciwon yunwa wanda baya awa ɗaya biyu bai ci abinci ba aka kalli mai kishirwa wanda baya awa ɗaya awa biyu bai sha ruwa ba aka kalli kuma tsoho aka ce an sauƙaƙa waɗannan su goma sha biyu aka kalli ma mai ciwon farfaɗiya aka ce in ya faɗi in ya tashi ya ci abincinsa ko ba zai rama azumin ba kun ga duk wannan sauƙi ne na addinin musulunci to me wahala a cikin azumi sannan azumin nan 10% ne na shekara azumi 10% ne na shekara shekara tana da kwana 360 sai aka ce kai azumi guda 30 kai shida a cikin shawwal shida ga talatin talatin da shida sau goma shine ɗari uku da sittin Allah ya ce kai ta cin abinci ka kai ta shan ruwanka har sai ka yi kwana ɗari uku da sittin babu kwana talatin da shida ka ɗauke kwana talatin da shida cikin ɗari uku da sittin ten fasan kenan ya zama nawa kenan ragowar ɗari uku da ashirin da hudu za ka yi kana cin abinci sannan wannan shida da aka ce ka yi a shawwal hikima aka yi maka don ka samu ladan shekara kuma wanda ya azumin ramadana wata ɗaya Allah zai ba shi azumin wata goma to saura kwana sittin ya rage sai aka ce to kai azumin kwana shida shi ma sai a baka so goma ya zama ka samu ɗari uku da sittin kenan haga man ja bil hasanatu falau ashar amsalha hasana ka ta ramadana wata ɗaya sai a baka wata goma saura wata biyu to wata biyu kuma kwana sittin ne sai aka ce kai azumin kwana shida shida shida sau goma sittin in kai wannan shidan sai a ninka shi ma ya zama goma ka ka samu ladan shekara guda kana azumi me fi wannan sauki sannan zakka dama ba a ce ka yi ba sai kana da hali kuma abin da za ka fita ɗaya bisa arba'in kuma sau ɗaya a shekara dubu ɗaya dubu ɗari ana mata zakkar dubu biyu da ɗari biyar da haka in kana da miliyan ɗaya sai ka fitar da dubu ishirin da biyar dubu ashirin da biyar shine zakkan miliyan ɗaya zakkan miliyan ɗaya shine zakkan miliyan arba'in kuma sau ɗaya a shekara ba a wata shida ba sau ɗaya a shekara sai kana da akuya arba'in aka ce ka bada ɗaya a shekara kuma kaka ba da ƙatuwa ciki kaka ba da ramammiyar ciki sai kana da saniya talatin aka ce ka ba da ɗaya raƙumi ya fara daga biyar ka ba da tunkiya in ya kai goma ka ba da tumaki biyu in ya kai sha biyar ka bada tumaki uku in ya kai ishirin ka bada tumaki uku in ya kai ashirin da biyar sai ka fara bada ɗaya shi ma ɗayan ba ƙatar ciki ba me wahala anan in kai noma sai ka samu tiya ɗari uku sannan ka ce ka bada tiya goma talatin shine ten percent ten percent ushiri ɗaya bisa goma shine abin da za ka fitar na noma in ma noman wani wanda kake bada ruwa da kanka ne kamar noman rani aka ce ka raba 10% ɗin ma biyu ka ba da rabin 10% nisful ushiri sai ka raba ɗaya bisa goma kuma ka ba da rabi saboda ka sha wahalar ban ruwa da kanka me wahala a nan kun ga ashe babu sau wa nunasiruka lil yusra sannan haji haji sai kana da hali zaka je kuma sau ɗaya a rayuwarka in kai haji ɗaya kai umara ɗaya ba a ƙara neman ka koma gurin sai in kana so amma shari'a bata ce dole sai ka koma haji ba in kai so ɗaya shikenan kuma kwana shida ne ranar takwas ga wata yawmul tarwiya ranar tara ga wata yawmul arafa ranar goma ga wata yawmul hajjil akbari sha ɗaya sha biyu sha uku kuma ayyamut tashriqi wanda ake jifa a kwana shikenan ba an gama sai kuma har ƙarshen rayuwarka ba za a ƙara neman kai ko so ɗaya ba sai in ka ga dama ka koma nafila wani yassiruka lil yusra saboda haka akwai sauki a wannan addinin na musulunci fazakir Allah ya ce kai wa'azi kai gargadi in na fa'atin zikira in wa'azin nan zai yi amfani in ka duba kaga in na yi wa'azi zai yi amfani to kai amma in kaga wa'azin ba zai amfani ba kada kai wannan shine fassara ta farko da malamai suka fassara ko kuma fa zakkir in din sai a fassara ta da qad fa zakkir in ay qad nafa'atiz zikra in dai kai wa'azi zai amfana fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina ka tunatar tunatarwa tana amfana mu'min fa zakkir inna ma anta muzakkirun lasta alaihi bi musaitir illa man tawalla wa kafara da ka fassara ta farko kenan in din shar'iyya ce ma'ana in nafa'atiz zikra in kaga wa'azi zai amfani to kai amma kaga ba zai amfani ba ka da kai a in qubilat az-zikra jumalan yahya bin salam ko in nafa'at wa in lam tanfa ko za ta yi amfani ko ba za ta yi ba to ka tashi kai wa'azi jumalan ali bin ahmad an-naisaburi ko wasani annaha bi ma'ana qad fataqdiruhu qad nafa'at az-zikra kai wa'azi tabbas wa'azi zai amfane ka ko ya amfani wanda kaiwa domin kai wa'azi ko ba a ji ba to kai ka fita ma'aziratan ila rabbikum wala allahum yattaqun wato shi mai wa'azi uzuran aw nuzura ko kai gargadi ko ka yanke hanzari saboda in ba a wa'azi mutane lalacewa za su amma in mutum ya zo da sarrai aka yi cakansa ko zo da son zuciya aka yi cakansa ko ta barna ta barke malamai suka yi cakanta sai ga mutane suna gudun abin amma in aka yi shiru ba a wa'azi barna tana shigowa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ta zama jiki to fa abu zai ɓaci kenan saboda haka a ci gaba da wa'azi ko yana amfanar wanda ake wa ko baya amfanarsa balle ma yana amfana zai amfane ka kai da kai ka yanke uzuri sannan wanda ya ji kuma in yayi aiki da shi ya amfane shi in bai aiki ba to ba shi da uzuri a gaban Allah ranar alkiyama sai Allah ya fara ma kasa masu masu amfanuwan na uku aka ce bi ma'ana ma fa taqdiru fa zakkir ma nafa'atu zikira ka ambatar mutukar tunatarwa za ta yi amfani sayazakkaru ai sayatta'izu bil qur'ani man yakhsha mai jin tsoron Allah mai ganin girman Allah in aka tunatar da shi to zai tuna duk mai tsoron Allah aka gaya masa Allah zai girmama Allah wa ya tajannabuha al-ashqa sannan mafi tabewa zai nisanci wa'azi waɗanda ma suke toshe kunnensu suna la tasma'u li hadha al-qur'an wal fihi la'allakum taghlibun kada ku saurari alqur'ani in ana yi ku dinga hayaniya a gurin ku dinga tada hankali saboda kada ma ku ji wa'azin kada ku ji faɗakarwa kada ku ji tunatarwa to irin waɗannan su ne taɓaɓɓu wanda ana wa'azi suna gudun wa'azin ba sa so فما لكم عن التذكرة مؤردين فما لهم عن التذكرة مؤردين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة الله يقول me yasa ana wa'azi kuke gudu فما لكم عن التذكرة مؤردين ya ana wa'azi kuna gudu ana wa'azi mutane ba sa tsayawa su ji Allah ya ce a yi kaza a bar kaza tunda shi mai wa'azi ba wai mai yanke hukunci ba ne ba a zo kana wa'azi kana yanke wa mutane hukunci ka ce wani kafiri ne wani dan wuta ne wani fasiki ne wannan ba wa'azi bane ka ce kaza ba kyau jama'a a daina kaza shirka ne kada ku yi kaza bid'a ne ku nisance shi kaza kaba'ira ne ba shi da kyau kaza laifi ne ku guje shi amma kakka tara wasu mutane ka ce su kafirai ne ko su yan wuta ne ko su fasikai ne ko su tantirai ne irin wannan wa'azin kore mutane yake ba jawo su yake ba laifin zaka wa hukunci ba masu laifin ba jama'a daina shan giya shan giya ba kyau jama'a daina zina zina ba kyau jama'a daina cin kuɗin ruwa kuɗin ruwa hatsari gare shi jama'a daina shirka mai shirka Allah ba zai yafe masa ba jama'a daina bid'a bid'a tana ruguza aiki ko ba a karba jama'a daina kaza kai ta faɗan laifuffukan kana hana mutane me yi sai ya daina amma ka ce kai na ganka kai kake yi kai kai din nan kai ne mana to kaga sai ya daina zuwa wajen wa'azi ya ce ma malam ya nuna ni ma ce ni ne ma mai laifi amma yanzu haka me yi sai ya je ya daina dama so kake a daina to sai kai ta wa'azi cikin hikima cikin azanci cikin dabara da kuma kimiyyar wa'azi yadda mutane za su gane ba yadda za a kore su ba manzo Allah ya ce yassira wala tu'assira wa bashira wala tanaf wala tunfira wa atalifa wala takhtalifa kuwa mutane bishara kada ku dinga firgita su sannan ku wa mutane wato ku jawo kan mutane kada ku kore su sannan ku sauƙaƙa mutane kada ku tsananta musu addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al-a'la min al masalihi wa ضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر وكل أمر نافع قد شرع وكل ما يضرنا قد منع addini ya zo ne ya sauƙaƙa rayuwa ya kawo sauƙi ya kawar da ƙunci ya kawar da wahala almashaqqa tajlibu taysira babu ƙunci a cikin addini ad-dararu yuzal ana kauda bala'i la darara wa la dirara addinullahi yusrun addinin Allah mai sauƙi ne saboda haka wa zakkir in nafa'atu dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa na'am allazi yasla an-nar al-kubra shine wanda zai shiga wuta mafi girma thumma la yamutu fiha wa la yahya sannan ba zai mutu ba in ya shiga wutar sannan ba zai rayu ba wace irin rayuwa ce ba rayuwa ba mutuwa ma'ana ba kyakkyawar rayuwa ba kuma mutuwa a huta na'am قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
Allah ta'ala ce kad aflaha man tazakka wanda ya tsarkaka a cikin tauhidi a ƙidarsa ba shirka a ayyukansa ba bid'a a manufarsa babu riya to ya tsarkake alaƙarsa da Allah baya shirka alaƙarsa da annabi baya bid'a alaƙarsa da mutane baya cutar da su to kad aflaha wannan ya rabauta dama alfalah ismun ne jami'un li kulli alkhairi suna ne da ya tattaro duk wani alheri da mutum zai samu a duniya da lahira kuma suna ne da yake tunkuɗa dukkan sharri da zai samu mutum a duniya da lahira man ta zakka anan yana nufin wanda ya tsaftace zuciyarsa tun da lokacin ba a fara zakka ba tun da a maka aka saukar da wannan wa zakarasma rabbihi sannan ya ambaci sunan Allah mahaliccinsa da girmamawa yace subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim fa salla sannan yayi sallah salloli biyar ya kuma yi sallar juma'a ya sallar idi ya yi nafulfuli bal Allah ya ce wanda ake kira al-idrab al-intiqali ko al-idrab al-ibtali tu'thiruna al-hayata dunya ko yu'thiruna al-hayata dunya Allah ya ce kuna fifita rayuwar duniya idan da musulmi ake wato mukan tara duniya mu manta da lahira ba dan mu yarda da ita ba in ko da kafirai ake su da ma ba su yarda da lahira ba duniya kawai suka shina من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مظموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة to da haka kada mutum ya fifita rayuwar duniya akan lahira wal akhiratu khairun lahira ita ce tafi alheri ko ita ce alheri tsantsa wa abuka ita ce wanzajjiya duniya karewa take abin duniya ko ka kare ka bashi ko ya kare ya barka inna haza wannan bayanin da aka yi na cewa a fifita lahira akan duniya lafis suhufil ula yana cikin littattafan farko kowane addini yakan zo da wannan ka'idar cewa lahira ce wanzazziya duniya ba a bar wato sakin jiki da ita bane suhufi Ibrahim wa Musa ya zo a cikin littattafan da aka ba annabi Ibrahim da cikin littattafan da aka ba annabi Musa cewa lahira ita ce tabbas duniya ba ta da tabbas saboda haka mu fifita rayuwar lahira akan ta duniya shi sa annabi ke cewa mali walid duniya ma ana fi duniya illa karakibin istazalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha yace wa nana Aisha ina ni ina duniya ni ma- matsayina a duniya kamar matafiyi ne ya zo gindin bishiya ya zauna ya huta ya kama hanya kun fi duniya ka annaka garib aw abir sabil idza asbahata fala tantazir al masa wa idza amsayta fala tantazir al sabah wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika wannan shine zaman duniya Allah ya ba mu kyakkyawan karshe ya ba mu kyakkyawan cikawa ya sa mu gama da duniya lafiya malaman mutane suna ta tambaya game da account ɗinmu na da'awa and relief organization wato kwamitinmu na wa'azi da kuma sauƙaƙa ƙuncin rayuwa ga jama'a wanda muke taimakawa marayu akwai maraya sama da dubu ɗaya da ɗari shida wanda aka masa rijista ƙarƙashin wannan kwamiti kuma ba wai iya abincin azumi ake ba su kawai ba a'a ana ɗaukar nauyinsu ne tsawon shekara dama manzo Allah ya ce wanda yake son ya makotaka da annabi ya ɗauki nauyin maraya to ɗaukan nauyi fa ba yana nufin ka bashi tuwo yau gobe ya je yunwa ba a'a da maganinsa da suturarsa da iliminsa da da rayuwarsa duk ka ci gaba da kula da shi har ya kai lokacin da baya bukata waɗannan shine ma'anan ɗaukan nauyin maraya ana wa kafil yatim ka hate nufin janna to wannan ake nufi amma ka bashi abinci yau zai ji yunwa gobe ko ka ɗinka masa riga yau gobe ba shi da ita ka ɗauki nauyin maraya ka sa cikin ‘ya'yanka ko cikin zuriyarka ko ka kai shi asibiti ka ce a sa shi a fayil ɗinka a bil ɗinka ko kai shi makaranta ka ce a ɗauki nauyinsa da ‘ya'yanka ka dai sa shi cikin kulawa da shi yau da gobe da jibi da gata har tsawon har ya kai lokacin da ya samu ilimi ya samu tarbiyya ya samu sana'a baya buƙatar taimako sai ka sallame shi to shine za a baka aljanna saboda haka an buɗe a account guda biyu domin karɓar taimako daga hannun jama'a domin wannan aiki na farko akwai account a jaiz bank wanda za mu karanta kowa sai ƙoƙari ya kwafa akwai sifili sifili sifili har guda hudu sannan hudu da sifili biyar uku biyu takwas sifili sifili guda hudu sannan sai hudu sai sifili sannan sai biyar sai uku sai biyu sai takwas kai ma ka sa a waya ka dinga tura abokanka ko a cikin kudin zantanka ka dan rage ka ka zuba a ciki cikin wannan akwatin da kake guda nawa ne zaka mata to dauko ɗaya ka sa a cikin na marayu sannan akwai ɗaya a first bank a na first bank din shine a 20 24 17 94 41 2024 one seven nine four four one two zero two four one seven nine four four one shine na first bank na jaiz bank kuma zero zero zero zero guda hudu sai kuma four zero five three two eight sannan akwai lambobin waya domin ƙarin bayani ana iya buga waɗannan lambobi guda biyu zero eight zero three four 699806 sannan sai 08027913176 wannan ya kamata ku dinga sa mana a jikin ko ba ku da wannan technology ku dinga sawa a ƙasa yana wucewa ana gani a cikin karatun ko eh ku sa mana shi a cikin abin nan cikin kyamaran ku sai ku rubuta saboda ya dinga wucewa mutane suna gani wasu suna son su taimaka ma bu san ta hanyar da za su kawo tasu gudunmawa ba to ga account nan a Jaiz Bank da kuma First Bank sunan kuma shine Da'awa and Relief Organization malam yaya ake karya sihiri a sunna yadda ake karya sihiri a sunna shine na farko dai a karya sihirin a zuciya ka ji cewa babu wanda ya sai cuce ka sai Allah wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah ba su isa ba komai sihirinsu su cutar da mutum sai da izinin Allah da haka in sihiri ya same ka to Allah ne ya ga dama ya same ka ba ƙarfin sihirin ba ne ko kuma wato sihirin ba ne a kan kansa to tun da da izinin Allah ya same ka to da izinin Allah za ka kau da shi na biyu ka sa ƙarfin zuciya cewa abin nan zai kare ba zai kai ka ƙasa ba na uku akwai ruƙa da ake yi wanda malamai suka kawo ta jariba ce ta ayon alƙur'ani kamar falaki da nasi da ake karanta annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka masa sihiri ya karanta su ka warke ko kuma mutum ya karanta wasu surori suna nan a cikin addu'a min alkitabu was sunna akan ruwa a hada da ganyen magarya kamar yadda malamai suke bayani a dinga sha ana wanka shi ma yana karya sihiri wani ce malam ko zan iya zuwa sallar tahajjud dan sauraron addu'o'i da ake yi alhalin ina ina haida eh kina iya zuwa in an yi kiyasi da hadisin ummu atiya cewa manzo Allah ya ce a fito da mata su zo sallar idi ba dan su yi sallah ba sai dan su halarci addu'o'i da ake na musulmi to an kiyasan da wannan kina iya zuwa malam ko zan iya sallar kasaru a garin da naje neman ilimi to ai ka je neman ilimi zuwa wani lokaci idan ka je ba ranar tafiya sai ka zama dan gari kenan ka ci gaba da cika sallah malam an kawo yaƙi garinmu kimanin wata shida ba a ga mijina ba kuma ba a ga gawarsa ba ko zan iya yin takaba a ba za ki iya takaba ba sai an jira tukunna zuwa wani lokaci mai tsawo in kika ji ba za ki iya jurewa ba sai ki je kotu ko ki je wajen yan uwansa a bincika in ba a same shi ba kwata kwata sai alkali ya miki sakin kotu sakin gaiba sai ki je ki aure in mijinki ya dawo kuma shi kenan amma ba takaba ba takaba ya mutu kenan malam sana'a ta dandakan tamaru ne me kenan tamaru me kenan oke to ko ya halatta to mai risala ya ce babu laifi wato a fiɗiye dabba li islahin lahabi don kyautata nama da inganta shi babu laifi ake yanka ta wani sana'a sa yanka dabban ma yake saboda haka wannan aikin dai ba sana'a ce mai kyau ba amma dai ba laifi wannan yace malam ina sa ran wato ina nufin ba tausayi a cikin ta amma a shari'ance babu laifi malam ina sa ran zuwan jinin al'ada ta gobe ko jibi zan iya yin azumin gobe kwarai kuwa in yaki zuwa fa sai in ya zo kina azumin azumin ya kare amma kina zaton zai zo zai iya kin zuwa tunda dai bai zo ba a lokacin daukan azumi yake dau azumi ki idan kina yi saura minti daya a sha ruwa sai jini ya zo to azumi ya rushe sai kin rama shi in kuma bayan minti ɗaya da shan ruwa ya zo ta wannan azumin na ranar ya sha malam ina tuka babban mota sai muka kusa faduwa sai wani ya dirka sai kaya ya danne shi ya mutu ko akwai kafara a kaina babu kafara a kanka tunda ba kai kace dira ba ga naira dubu goma daga wani bawan Allah a saka asusun marayu a yi masa addu'a da ɗari biyar daga wani ɗan a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya raba shi da ciwon jinnu da yake damunsa. Malam yaronmu ne yana karatu a Gombe State University, an je makarantar baya nan, haka kuma baya gida, muna roƙon addu'a Allah ya tsare shi ya fito mana da shi, to Allah ya tsare shi ya fito da shi, a bincika wajen dangi da abokansa. Daga wata ‘yar uwa a yi mata addu'a Allah ya shirya ɗanta Allah ya shiryar da shi, to Allah ya shiryar da shi. turmin atamfa ɗaya shadda yadi biyar daga wata ‘yar uwa Allah ya biya mata bukatunta na alheri atamfa guda uku shadda yadi biyar daga wasu ‘yan uwa a musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu alkur'ani guda biyar daga wani ɗan uwa a masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa naira ɗari daga wata ‘yar uwa Allah ya bata miji na gari a naira ɗarin da kuma so kuma ya raba ta da ciwon kai duk a naira ɗari to Allah zai Allah ya karɓa kuma ya raba ki da wannan ya baki miji na gari mala a taimaka mini da addu'a Allah ya kawo mini haƙƙina daga wani abokina to Allah fito da kowa haƙƙinsa da suka makale da sauran masu buƙatu na alkhairi duka muna tawassali muna kamun kafa muna roƙon Allah ya biya wa kowa buƙatarsa ta alheri ya raba shi da abin da yake gudu اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك